إن الحمد لله تأشيره تنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيرجى الربيع الأول اليوم ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دبدا دلي هدو da arba'in da takwas wanda ya dace da sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu al'ambiya mun tsaya daidai aya ta 97 za mu ƙara karanta wannan aya ta 98 wacce Allah ta'ala ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun innakum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle ku ya ku waɗanda suke bautan waɗansu alloli na daban tare da Allah ya ku masu bauta ma wani Allah tare da Allah wa ma ta'buduna da duk wanda kuke bauta din min dunillahi wanda ba Allah ba hasabu jahannama da kuda gumakan da kuke bauta ma da sauran allolin da kuke bauta ma dukkan ku makamashi ne na jahannama ma'ana ku ne gumaguman jahannama da ku za a kunna wutar jahannama kuma Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara makamashinta abinda ake kunna ta da shi mutane ne da duwatsu to saboda haka ku saboda kun bauta ma wani Allah duwatsu kuma saboda an bauta masu shi yasa Allah ta'ala zai sanya su ne itace gumaguman da wutar jahannama ke kamawa da su da su take ci antum laha waridun ku masu gangarowa ne a cikin ta jahannama kamar wani rami kamar wani tabki wanda sai an gangara a shiga to kuma jahannama haka ne إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما إنك سنجهنم wato aljanna benaye ne hawa hawa ne ita ma jahannama rami rami ne Allah ya kiyaye da ku da gumakan ku gaba ɗaya duk za ku gangara ku shiga cikin wutar jahannama to menene hikimar da yasa Allah subhanahu wataala yasa gumaka ma sai sun shiga cikin wuta alhali su gumaka abubuwa ne sandararru abubuwa ne daskararru ba su ji ba su gani ba su da hankali kuma babu laifi a kansu ba su suka ce abauta masa ba inna ma mutum ne sassaka hoton wani abu ya koma yana bauta mashi to su mai laihinsu abin da yasa hikimar da yasa Allah ta'ala zai su ma ya tura su cikin wata jahannama saboda bayanin ƙaryan wanda ya ɗauke su alloli a bayyana ƙarye shi cewa waɗannan duwatsu ne ba alloli ba ne ba su da siffa ɗaya daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala halitta Allah ne kawai kuma saboda azabar su ta ƙara karuwa cikin wuta jahannama su waɗanda suka bauta ma gumaka ɗin waɗanda aka yi da itace ko da katakai ko aka yi su da duwatsu ko aka yi su da wani sinadari duka Allah ta'ala zai kwaso su gaba ɗaya zuwa su cikin wuta jahannama domin wanda ya bauta masa ya ƙara jin haushi cewa ga allolin da ya dage a duniya yana bauta ma wanda ba Allah ba ga yadda shi da su duk sun wado a ina cikin wutar jahannama ta zama abin ba haushi kamar wani a ce wani ne wanda ya saka ka lalace kuma ka waye gari da kai da shi duka an kamo kori guda an kawo girmamawa ka ƙara girmama shi shi ya ce ka lalace shi ya ɓadda ka shi ya ɓata ma rayuwa to da kai da shi duka an kamo ku an kawo ku inda ba ku da inci wurin sai yadda aka yi da ku kaga za ka zai dai in ka kalle sai ka ji haushi yawwa yadda kake girmama shi da kamar wannan kamar wannan in bai hankali ma sai ka buge shi wallahi in ka kara ma bugun bugun kaza ne wallahi to hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya ce da su da gumakan da suka bauta ma wanda ba Allah ba duka za su faɗo cikin wutar jahannama Allah kiyaye da haka Allah ta'ala ya ce lau kana ha'ula'i alihatan da waɗancan gumakarin sun zamanto alloli ne na gaskiya ma waraduha da ba su gangaro suka shiga wutar jahannama ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce bai bayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi domin Allah ta'ala ya bayyana musu abinda suke sabani a cikin shi wali ya'lamu alladhina kafaru saboda kafirai su ƙara tabbatar da annahum kanu kadibin lalle su masu ƙarya ne ba masu gaskiya ne ba a duniya ba sai gaskiya ba saboda ba su bauta ma ubangiji Allah subhanahu wataala da abin da ya cancanta ba saboda haka nan ma Allah subhanahu wataala ya ce law kana haula'i alihatan ma waraduha sai Allah ya ce wa kullun ya khalidun kuma kowane ɗaya daga cikin su a cikin wutar jahannama mai dawwama ne ma'ana da masu bauta din da waɗanda aka bauta ma dukkan su a cikin wutan jahannama za su dawwama ba za su yi ta daga cikin ta ba har abada kuma ba za su cira ta daga barin ta ba ba a yi ta daga wutan jahannama saboda kafirci saboda shirka kuma mutum ba zai tashi daga wurin ya koma wani wuri ba nan dai ne gurin kamar yadda dan aljanna shi ma ba zai tashi daga aljanna ba ya sauya wuri saboda dadinta saboda ingancin gine-ginen da aka yi mata da ƙawansu da kyawansu da birgewarsu ba ka bukatan ka tashi ka bar su saboda ba su tsuwa ba su kokewa ba su yin dauda ba a wuce yayinsu to ita ma jahannama ba abutanta haka duk wahala duk tsanani duk bala'i duk tashin hankali dai za su zanna a cikin ta ba za su yi ta ba Allah kiyaye sai Allah ta ya ce lahum fiya zafir suna da ruri a cikinta suna ƙara suna ƙuyi suna huci irin da kasan zaki yanayi irin da kasan in ka kusanci wuta mai tsananin zafi irin ta gobara Allah kiyaye mu da ita za ka ji tana wata ƙara ko ba haka ba za ka ji tana wani huci to Allah ta ya ce su za su yi huci a cikinta ba ita wutar ba su ne za su lahum ya tabbata gare su biya a cikin zazzafi huci ƙara wani wuri Allah ya ce wa shahiq kuma da shasheka irin mutum ya yi gudu ya gashi irin wannan da kake yi Allah ta'ala ya ce cikin wutar jihar nama 'yan wuta za su irin wannan shasheka din saboda mai saboda tsananin azaba wala azaba ba saba saba ganin irin ta ba azaba ce irin ta lahira wala azabul akhirati akbar azaban lahira ta fi girma da azabar duniya ta linka ta so ba iyaka ba ma kwatanta su wa hum biya la yasma'un kuma Allah ce su a cikin ta ba su yi ma'ana su kurame ne bebaye ne makabi ne a cikin wutar jahannama ko kuma wani biya la ya shima'una ba su jin dukkan muryoyi gaba daya ban da ƙarar wutar jahannama din ba abin da suke shi saboda tsananin tafasa wutar jahannama saboda tsananin ƙuginta da kuma fushinta ta kadu ta mayyazu min al-ghayr Allah ya ce wutar jahannama tana kusa ta kwashi saboda bi saboda tsananin bacin rai Allah ya danganta mata bacin rai ita ma ranta ya baci tana kusa ta fashe ta tsage duk ta zubike gaba daya har ta hito waje saboda ita ma ta yi fushi Allah ta'ala ya ba ta iko ita ma ta yi fushi ya ba ta iko ran ta yi ɓaci Allah ya kiyaye ana Allah subhanahu wataala ya bayyana mu cewa inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama wato gumakan mushrikai su ne za su shiga wuta gumakan muna ganewa ko allolinsu gumakansu su kadai ne za su shiga wuta jahannama ko kuma duk wanda aka bauta mashi alhali kuma ya yarda da abauta mai koma bayan Allah to su ne waɗanda za su shiga wuta jahannama amma akwai bayan Allah na ƙwarai zaɓaɓɓun Allah waɗanda Allah ya zaɓe su amma kuma an bauta musu gadangadan aka bauta musu kama annabi Isa alaihi salam an bauta mashi an ce Allah ne an ce dan Allah ne an ɗauki haƙoƙin Allah an miƙa mashi to kaga shi saboda zababban Allah ne ba zai shiga wuta ba kuma da Allah ya ce innakum ma ta'buduna duk wanda kuke bauta ma to banda annabi Isa alayhi salam saboda bai kira mutane zuwa ga bauta ba kuma wuta masu shigar ta kafare ne shi kuma yana cikin sarakunan masu imani to me za ka yi wuta tsara ka banda shi banda Uzairu wanda shi ma yahuda sun ce ibnullah sun ce mai dan Allah kuma sun bauta mai sun doki hakokin Allah sun bashi haka mala'iku su ma an bauta musu shi yasa su mala'iku musamman shi ma annabi Isa musamman Allah ta'ala zai ce ma anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanahu saboda haka Allah ta'ala zai ce mai da kai da kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mafiyarka min dunillah kuma bayan Allah subhanahu wataala kaga Allah ta'ala zai tambaye shi yace ma qultu lahu illa ma amartani bi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma har zuwa karshe su ma mala'iku Allah subhanahu wataala zai cewa ويوم يشرم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون Allah zai tara mala'iku ya ce waɗannan gungun mutanen da suke bauta muku da gaske ku ne suka bauta ma qalu subhanaka anta waliyuna min duni mala'iku su ce tsarki ya tabbata gari ka Allah kai ne masoyin mu ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinna a'a sun kasance suna bauta ba aljannu ne aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawan suna ba da gaskiya da aljannu ne ba wai da mu ba suna daukar da mu da aljannu duk ɗaya ne a'a malaika da ba aljannu da ba to kaga an bauta ma mala'iku amma su ma mala'iku ba za su shiga ba wutar jahannama ko ko kuma wani daga cikin waliyan Allah bayan Allah na kwarai da aka bauta mashi aka duki hakokin Allah aka bashi ba tare da shi ya ce ba bai ma san ana yi ba shi ma kaga Allah ba zai kai wuta jahannama ba saboda bai kira mutane su bauta mashi ba ya kira mutane su bauta ma ilimin da ya koya ma mutane na su kadaita Allah ne da bauta su kadaita manzo Allah da biyayya amma su ko mutane saboda wuce iyaka sun ji suka ture wannan suka koma suna bautar shi kamar shine Allah zaka tunda bai sa su ba shi ma Allah ba zai kai wata jahannama ba saboda haka waɗannan dukkan su waɗannan nau'ikan ba za a azabtar da su ba cikin wutar jahannama za su shiga gidan aljanna saboda sun yi abin da Allah ya ce su yi shi yasa Allah ta'ala ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ula'ika an hamu ba'adun Allah ya ce lalle waɗanda mafi kyawun magana ta gabata gare su daga wurinmu ma'ana gabata ta tsira gabata ta arziki a sanin Allah subhanahu wata'ala Allah ya riga ya rubuta su cikin bayan Allah na kwarai Allah ya riga ya rubuta su a cikin bayan Allah na gari a cikin Allahul Mahmud kuma a cikin sauƙaƙewar da Allah ya masa a nan duniya su bauta ma Allah da kuma sauƙaƙewar da Allah ya masa ya ayyuka masu kyawu duka Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe musu Allah ya ce ulaika anha waɗannan daga wutar jahannama mubadun abin nisantarwa ne ma'ana ba za su shiga wutar jahannama ba za a ma nisantar da su daga jahannama ba za su kasancewa ma kusa da ita ba sun yi nisa da ita matukan nisa gani to saboda haka waɗanda kyakkyawan magana ta gabata gare su cewa su tsirani ne su mutanen kirki ne su kubadacci ne su wane ne annabawa annabi isa na ce mala'iku bayan Allah na kwarai waɗanda suka tsaya ga dangadan suka bauta ma Allah yadda ya kamata kaga su waɗannan dama Allah ya rubuta su cikin bayan Allah na kwarai amma mutane ne suka wuce iyaka game da su suka yi guluwi suka ƙetare iyaka ƙeta tsakaninka da malami tsakaninka da bawa daga cikin bayan Allah na kwarai shine ka baya girman da Allah ya ce ka bashi kuma ka tsaya daidai girman da kar ka ƙara ka bayan da bai dace ka rage ka ci mutuncin shi ba to kuma bai dace ka wuce iyaka ba bai dace ka tsallake iyaka da Allah ta ya tsaye da mutum ba kai ka ce a ta maka kaɗan sai ka yi gaba bai kamata ba amma kuma bai dace ka rena shi ba bai dace ka wulakanta shi ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya mana adawa da masoyina ba duk masoyan Allah ba a wulakanta shi ballantana masoyan Allah wanda ya bayyana yana karantarwa yana ilmantarwa yana jan hankalin mutane su gane addinin musulunci wannan shine waliyan Allah to cin mutuncin shi baya da kyawu duk wanda yake yi Allah subhanahu wataala zai kama shi domin Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yu'minuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina zunubi ne bayyana ne ka dauka ka dauki alhaki mai yawa idan ka ci mutuncin bawa daga cikin bayan Allah kowane bawa in ka ci mutuncin shi ko bawa ne ne to uwa uba ka ci mutuncin zababbe a cikin mutane wanda cikin mutane irin shi ba su da yawa duk wani kokarin gane addini da aka yi sanin qur'ani sanin manonin qur'ani sanin yadda za a bauta Allah duk yana cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki suka karantar da mutane mutum mutuncin shi karama abu ne to kaga kenan idan mutum ya ba daidai ba ya je yana bauta mashi to shi ya yi ba mutunan ya sanya shi ba tsananin kauna da soyayya ne ta sa mutum har ya wuce iyaka shi kuma Allah ta'ala ba ya son mu wuce iyaka a cikin komi yana so mu tsaya tsaka-tsaki ba gudu kuma ba ja da baya haka ake so karka gudu ka bar lada kuma karka ja baya ka lalace kullum addini haka yake ba zo ka zakarkale har ka wuce iyaka ka kai kana aikata abin da Allah da annabi su ka yi ba ko ba so ka lalace ka ja baya lalacewa shine ba ka sallah sai ka ga dama ko kuma ba ka yin ta yanzu wani rabaya da sallah tun azumi tun da aka sallama azumi shikenan tun da aka taso daga idi to shi kenan ya cire kayan sallah a zahar la'asar magariba isha'i ya aji kuma sai wani azumin kama an mai garanti duk shekara ya yi idan aka karɓi rayuwarka ce wannan lokaci ya za ka yi me za ka ce ma Allah ka yarda ka zama ciki waɗanda za su ce ma Allah lam nakum minal musallin ba mu kasance daga cikin masu sallah ba ka yarda ka shiga cikin fawailun lil musallin bone da kwarin azaba ya tabbata ga masu sallah su wane ne alladina ma an salati sahu waɗanda suke mancewa da yin sallar su wani saboda shegantaka ba saboda yana ganin abun ba komai bane ka tambaye shi shara bai da sallah ce wallahi ya mance wai ya mance saboda yana kallon ba wani abu bane za ka sani lokacin da ka sha guduma cikin kabari za ka gane munin barin sallah kaurace mai yin sallah idan mala'ika ya same ka da guduma ya ɗika to za ka gane meye mahimmancin yin sallah kuma menene rishin mahimmancin wato kin yin sallah Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wataala yace waɗannan ulaika anha mubadun sai Allah ya ce la yasma'una hasisaha ba su jin mamocinta ba ba su jin ƙarar wuta da hasisu shine ƙara ba su jin ƙarar ta ba kuma ba su ganin ta ba domin wuta Allah cewa ya burri zatil jahimu lil ko liman yare ko dai halakakku ko kuma wanda yake ganin ta dama shine halakakken amma bayan Allah na kwarin Allah ce wa uzlifatul jannatu lil muttaqin an gurguso da aljanna ga masu tsoron Allah ghayra ba'id ba nesa ba kusa da su aka gurguso masu da ita to da haka nan bayan Allah na kwarai waɗanda suka tsira daga shiga wuta jahannama Allah ya ce la yasma'una hasisaha ba su jin ma karanta kuma ba su ganinta wa hum kuma su fi mashtaha tanfusuhum khalidu Allah subhanahu wataala ya ce cikin dukkan abinda zukatansu ke marmari suke sha'awa masu dawoma ne a cikin na abubuwan ci duk abin da kake so ka ci to akwai a aljanna duk abinci duk abin da za a ci abinci ne ko abin marmari ne ko abin tanɗe-tanɗe ne da lashe-lashe duka akwai shi a cikin wutar jahannama kam wanda ran kake so ko to akwai kuma za ka ci shi ka mori abin ka ji daɗi ba tare da ya cuta maka da abubuwan sha kayan sha ga sunan lemuna kala-kala shayi na kala-kala madarori kala-kala nonuna kala-kala ga sunan da masu kauri da tsararauka da masu zaƙi da masu zaƙi-zaƙi yadda kake son su in ma mai tsami kake so saboda kana jin daɗin shi akwai za ka sha ba zai cutar da kai ba duk abubuwan sha akwai a cikin ina a cikin aljanna da kuma aure matan aure ga sunan umu azwajuhum fi zilalin ala laraiki muttaqi su da matan su suna cikin inuwoyi suna kallon juna bisa gadaje haka mata ga suna Allah subhanahu wataala ya baka urban atraba mata ne waɗanda suke masu tsananin kauna ga mazajensu sa'annan kuma mata ne tsarakin juna dukkan su shekarun su guda daya lam yatamit hunna insun qablahum wala jan wani mutum ko aljani bai taba kusantar su ba gabanin mazan su na aljanna su ne suka fara kusantar su mata ne waɗanda suke kyawa inna sha'anahunna insha faja'alnahunna abkara urbanan turaba saboda Allah subhanahu wataala ya tanadar maka matan da za ka rayu da su a cikin aljanna mata masu kyau waɗanda ake ce masu wato hurul ain alhurul ain mata ne masu tsananin kyawu kuma masu idanu kyawawa idanun manya masu kyawu idanun bakinsu baki kirin farinsu kuma fari kyal bidul wujuhi masu fararen husgoki ne mata aljanna hiful khusuri masu karamin kugu ne nawa'imul ajisari masu tafshin jiki ne jikin su laushi ke gare shi bayan matan duniya bane ka wata na matan duniya walahum fiya azwajun mutahhara ba ka Allah ce ba suna da mata a cikin aljanna mata masu tsarki masu tsarkin baki masu tsarkin jiki ba su al'ada ba su bawali ba su bayan gari ba su fitar da iska ba su da hamanta mai karni mai wari duk wani wari da ka sani ta namiji baya so ya shiga diyamance sai ta gyara sai ta gashi bai hito masu rai su tara gashi ga wata mace a duniya nan ta tara gashi kamar gashin kai gashin hamantan daga yanayi ya taru in ba magana kai mata ba ta askewa sai ta wani hamami ta ta wani karni ba da kaya matan kace ba ma aljanna babu wannan aljanna Allah ya ce biya zuwajin mutahhara a cikin ta akwai mata waɗanda suke masu tsarki Allah ya raba su da duk wata kazamta da duk wani datti da duk wani wari da ɗan namiji bai so yi wanda su ma ba san su yi amma suka tsaya tare da shi suna cutuwa da shi wal manazir sa'an nan kuma cikin aljanna akwai abubuwan kallo masu kyau wuraren kallo kayan kalle-kalle ga suna abinda kake so ka kalla ga yana na itace na faranni kala-kala wuri kala-kala ga yana itace kala-kala ga suna koraye ba sauro an shirya maka gidanka mai kyau ya yi da itace ba ka gyaran shi an gyara maka shi bai to haka za a yi tsayawa yadda kake son shi kullum kana son shi ya tsaya daidai yadda yake yana nan kai ta kallon abinka kana jin daɗi ko ina ka diba can washen cikin gidanka ba sai ka ba da ruwa ba an ba shi ruwa da an gama komi banda rayuwa kawai da moriya ba abin da za ka yi da abin da Allah ya baka gidan aljanna abin da ɗan adam bai taba gani ba abinda kunnen shi bai taba ji ba abinda zuciyar shi bata taba tunani ba duka Allah subhanahu wataala ya tare dan bayan aljanna shi a cikin aljanna kuma haka za su ci gaba da rayuwa kyawun abin yana ta karuwa akan samun nan da suke zuwa kullun sai dai duk abin da yake cikin aljanna da kai din da kake jin daɗi sai dai kullun ku ta ƙara kyau ku ta ƙara lafiya kuma kana na yadda kake ba a tsuwa haka za ka tsayawa ai ba rayuwar da ta kai hakan a ce ka tsaya yadda kake akwai rayuwar da ta kai daɗi haka ka tsaya yadda kake ba ka karuwa shekara talatin da wani abu a ce ka tsaya daidai nan ta ce dama rayuwa mai daɗi to da an tsallake nan wurin to kuma shi kenan ana jin daɗi kuma mi wahala na fuskan duka da ka wuce talatin da wani abu haka nan dama rayuwa daɗinta yadda za ka sanin daɗinta daga ishirin zuwa talatin da wani abu nan ne duk daɗin da za a yi na duniya nan ne yake saboda daga goma zuwa ishirin duk baka san ciwon kanka ba daga baka san ma mai daɗi ba daɗi sunan shi ne kake shi amma an ka kai ashirin zuwa talatin da wani abu to yanzu ka san ma'anan menene daɗi kuma ka san mai ma'anan wahala amma can duk labari ne kake baka sani ba to aljanna da babu wannan aljanna kullum cikin daɗi yake kullum rayuwa haka Allah subhanahu wataala ya tsara masa ita Allah ka ba mu aljanna la yahzunuhumul faza'ul akbar Allah ya ce firgita mafi girma ba ta bata masa rai ba na birgita da za a yi mafi girma ba za ta sanya su cikin damuwa ba ko cikin fargaba ba a lokacin da mutane suka firgita Allah ya ce wa min faza'in yawma idin aminu Allah ta'ala ya ce su yan aljanna waɗanda suka zo da abubuwa masu kyau farahu khairun minha wa min faza'in yawma idin aminu na su amintattu ne daga firgitar da za a yi wannan rana ta alkiyama kafin a shiga aljanna bayan Allah ya magana aljanna da za su shiga kuma sai Allah ya dawo baya ya ce akwai ranar firgita ba ranar da kowa zai firgici to ranar nan bayan Allah na kwarai ba za su firgita ba saboda imaninsu da Allah saboda gabatar da kyawawan ayyukan da suka yi su ba hankalinsu ba zai tashi ba da haka Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga tashin hankali wannan rana Allah ya ce wata talaqahumul mala'ikatu kuma mala'iku suna tarban su mala'iku suna karban su haka baki ne baki ne yau mana shirul muttaqina ila rahmani wafda Allah ya ce ka tuna ranar da za mu tattara masu tsoron Allah suna manyan baki to wa zai karbi wannan manyan baki su ne masu tarban su mala'iku ran nan ba tsoron mala'ika ba ka jin tsoro malakun na tarbanku suna salamun alaikum tsoibitun fadikuluwa khalidi suna sannunku da zuwa gaskiya rayuwarku ta yi daɗi kun ga masaukinku nan a shiga bismillah kai ga wurin ka can kai kai wuce kowa ya san wurin shi shiga kawai da haka ta da mutane da kaburban su malakun za su tarbi su za su zo a kan wato misalin abin da yake kamar dawaki waɗanda suke ƙosashin dawaki kyawa da haka 'yan aljanna za su tashi ranar alkiyama sai sai hilin tashi har kiyama suna manyan baki mala'iku na gaida su suna taya su murna da alherin da suka samu wurin Allah suna ce musu hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce ranar ku da a duniya ake muku alkawari in kun mutu kun tashi to ga ranar nan kun ba da gaskiya da ita to wannan ita ce ranar saboda haka muna taya ku murna alkawarin da Allah ya muku kuma ya cika muku kuma ku gwadi murnar ku ku yi farin ciki sosai saboda ku Allah ya ketare da ku saboda gaban ku akwai liyafa akwai liyafa ta girma da Allah ya shirya muku tana nan tana jiran ku kuma farin cikin ku yayi yawa ku yawaita murna ku yi murna mai yawa saboda mi domin Allah ta'ala ya amintar da ku daga duk wani abin tsoro da duk wani abin da ba ku so mala'iku za su yi ta musu dadin baki dadin baki irin na gaskiya su tare su suna gaya musu gaskiya a duniya kun yi kaza kun ji daɗi kun ji daɗi kun bauta ma Allah kun yi ladabi da biyayya ga Allah kun yi ladabi da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi aiki da shari'a Allah yau fa ranar ku ci yau duk taron nan da kuke gani ku kwantar da hankalinku ginin kuri ku masu girma ne manyan baki ne na Allah subhanahu wataala duk wannan magana duk sai ta dauke maka hankali daga ma duk wani tunanin wani bakin ciki tunanin wani tashin hankali ranar alkiyama tashin hankalinta in baka ba Allah ba duk wanda bai ba Allah ba yana cikin tashin hankali kuma babu wanda ya sai mai maganin wannan tashin hankalin ya zauna a cikin shi kenan abidil abidina dindindin zai ta zama cikin wannan bala'i ma idan ka ba Allah zaka amuntu zaka samu aminci zaka samu farin rai zaka samu farin ciki Allah ya azurta mu da bin Allah sai Allah ta'ala ya ce yawma naqwi samaa ka qayyi sijilli lil kutub ka tuna ma mutane ranar da zamu nade sama kamar yadda ake naɗe takarda an mata rubutu ga mutanen da mutanen da an yi rubutu takarda naɗe ta ake haka in haka naɗe sai a samu wani zare ko wata fata sai a ɗan ɗaure ta wasiƙa ce ita ce envelope irin ta mutanen da an ci gaba ne sai a daɗe sai a sa envelope to da wannan takarda aka naɗe sai a samu ɗan zare ko na abu sai a ɗaure kuma a ba mutum ba zai kwance ba haka za a kai a samu komin nisan wurin to Allah ce da ake naɗe takarda da don wani bai san ana naɗe takarda bai san mai ma'anin wannan ko ba haka ba to da ake naɗe takarda Allah ta'ala ya ce haka za mu naɗa sama wannan mu naɗe ta saboda girman Allah ba da Allah ta'ala ce wannan aya yana bayyana rana alkiyama Allah zai nade sama duk girmanta duk fadinta Allah zai nade ta domin duk girmanta duk fadinta halitta Allah ce a wurin Allah in bitin ya ce kamar yadda marubuci yake nade takarda ya mata rubutu saboda haka idan aka nade ta to taurarinta za su wace su ranar ta ma ita ma za a kife ta idan shamsu ko wirat haka ma watanta wa jumi'a shamsu wal qamar a hada rana da wata wuri guda daya kuma sama za ta bushe daga wurin ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranar da za a musanya kasa ba kasar da ka sani ba haka ita ma sama za a canza ta ba wanda ka sani ba wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar saboda wannan rana ce mai girma idan shamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت نان كسا كينا an dawo kasa ita rana an abin nan ita ma an nade ta ko an tafi da haskenta sa'annan su ma taurari duk sun gurbace sun bar aiki duwatsu kuma nan kasa an tafi da su wasu yiratil jibalu fakanat saraba za a tafi da duwatsu sai su zama to tamkar kura fakanat haba'an mumbazza sai su zamanto ƙura ce wadda aka kakkaɓe duk girman duwatsu da kake gani wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tari fiha 'iwajan wala amta haka za a tafiya da su saboda ka duniya za ta koma daidai ba tudu ba fari ba ramuka a cikinta to shine Allah ta'ala yake ba mu labari anan sai Allah ya ce kama badana awwala khalqin nu'idu kamar yanda muka fara halitta ta farko haka za mu sake ta ai sake halitta da za mu yi ma halitta mu tada su bayan mutuwar su zai zamantowa daidai da yadda muka fara halittar su ma'ana abu ne mai sauki ga Allah kamar yadda muka fara halittar su ba su kasance komi ba halatti alal insani inun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura wani lokaci ya zo ma mutum bai kasance wani abin da ake bani ba ko ba haka ba yawa dukkan mu nan lokaci ya zo mu ba a gaimu ba a san mu ba mu zo ba ba mu nan nan da shekara 100 duk ba mu nan ba a gaimu ba mu san kowa wanda yake rayuwa wancan lokacin ba wanda ke rayuwa wancan lokacin shi ma bai san mu ba ba mu duba kowa wanda lokaci ya zo mashi an yi zaman duniya babu kowa a cikinta babu wani halitta cikinta Allah ya yi halitta to kuma haka wata rana za a rasa mu don mun koma wurin Allah to kamar yadda Allah ta'ala ya kirkiro halittar mu da ba mu nan to haka in mun mutu kuma Allah zai mido mu ranar alkiyama wadan alaina inna kunna fa'ilina Allah subhanahu wataala ya ce alkawari ne da muka yi kuma lalle mu mun kasance masu aikatawa ma'ana Allah ta'ala yana nuna ma cewa za mu zartar da alkawarin da muka yi saboda mi saboda cikan ikon Allah halitta duk wanda ya taba rayuwa to sai Allah ta'ala ya raya shi ranar alkiyama alari to ba wanda ya gani sai yanzu a wai misali ba wanda ya ga yana walƙiya haka ai sai a zanki tuna mun to Allah subhanahu wataala ya kawo mana mai albarka Allah shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka masu amfani waɗanda ba za su hallaka mu ba ba za su hallaka mana shimka ko kuma gidajen mu ba Allah subhanahu wataala ka amsa mana ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu damuna mai albarka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka samu kari da duniya lafiya na'am malam ka kira sallah to akwai a bara addu'a ga waɗanda suka yi tafiya Allah ya kai su lafiya ne su lafiya Allah ya biya bukatu abinda aka je nema Allah ya sa a samu akwai kuma addu'a ga wani bawan Allah da wasu bayan Allah da suka gyara masallaci yana ruwa an yi gyaran platform muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka mu waɗanda suka yi gyaran da alkhairi kuma Allah sa a ci amfanin abin Allah subhanahu wataala ya kara mana natsuwa kara mana kwanciyar hankali mu bauta mashi yadda ya kamata Allah ka ba mu ilimi mai amfani duniyar mu da lahirar mu Allah ka samu kare duniya lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama waɗanda ba su da lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka tashi kabarin su ya Allah Allah ka sa jiya da suke da zaman to kafara a gare su ya Allah Allah ka kara mana lafiya ka sa mu cika da imani ka saka mana da gidan aljanna Allah ka kara mana sanka da san annabinka Allah subhanahu wataala ka kara mana sanka da san annabinka da littafinka alqur'ani mai girma da sunnan ma'aikinka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka jiro kon mai Allah Allah ka kara mana haɗin kai da san juna ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai da san juna ya Allah Allah ka kara mana tausayin juna mu ya Allah Allah subhanahu wataala shugabanninmu Allah ka kara gyara mana su ya Allah duk abin da za su yi Allah ka sa su yi domin amfanin mu ya Allah duk abin da za su yi domin ya cutar da mu Allah ka kame hannayensa daga aikata shi Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare su ya Allah ka kare su daga halalar yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah kawo mana karshen duk wata badakala da ake a kasar nan tamu ya Allah ta hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah masu yin ta Allah ka shirya su ya Allah in ba su shirya kuma Allah ka kare mana sharri su ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka ka ba mu rayuwa mai albarka Allah da yawa daga cikin mutane ba su da aiki Allah ka ba su aiki Allah da yawa cikin mutane kasuwancin su yayi rauni Allah ka karfafa shi Allah da yawa daga cikin mutane kasuwancin su ya mutu Allah ka raya musu shi Allah da yawa daga cikin mutane kasuwancin su ya durkushe Allah ka tada shi Allah Allah garin nan namu ya ci baya wurin tattalin arzikin shi Allah ka maido mai tattalin arzikin shi irin na da ya Allah dukkan matsalolin kasuwanci Allah kai mana maganin su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka kawo ci gaba a garin nan namu ya Allah Allah ka kawo haɓaka tattalin arziki garin nan namu ya Allah shaguna da yawa sun mutu Allah ka raya su ya Allah shaguna da yawa babu komi masu masu zama ne suke bakin su ya Allah ka cika musu da da arziki da albarka ya Allah Allah ka ji roƙon ya Allah Allah ka amsa mana da dukkan jihohin kasar mu gaba ɗaya ya Allah da ma kasar mu gaba ɗaya da makwabtan mu gaba ɗaya ya Allah dukkan matsaloli ya Allah kai mana maganin su ya Allah Allah kawo karshen su ya Allah matasan mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da lalacewa Allah ka gyara su ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah Allah ka shirya ayyan mazan su da matan su ya Allah kananan su da manyan su ya Allah Allah ka raba su da halaka ya Allah Allah ka raba su da rurun shaidan ya Allah Allah ka kare su daga sharrin shaidanin mutane da aljannu ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka tattare su ya Allah Allah ka musu tanadi na musamman ya Allah domin su zamanto manyan gobe ya Allah Allah ka jiro kuma ya Allah Allah ka amsa mana ka samu gari da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين